أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin wanda yau shine 21 ga watan takwas watan sha'aban jiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1444 ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai wani babi ne za mu tashi babu du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah haka ne karatu na tara kenan insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة عن ابن مسعود عن, عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انصت على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نعم نعم يدوكون
يذوقون قال رحمه الله يذوقون أي يقومون na'am malam yace babu du'a'i ila shahadati alla ilaha illallah babu mai magana akan kira da'awa zuwa ga shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah nan babi na biyar kenan ko ma daga wannan karatu zai zama kowane littafi in muka yi mun rufe sai bayan Ramadan ma'ana daga satin nan ko lokaci ya gudu insha Allah a sau da watan ƙur'ani ne a samu dama ta muraja a ko da alaran muni eh an ilamini wa an shimali ka'id na'am Allah ya sa mu dace so don haka sai kulla babi babi na biyar bayan ya yi bayani akan yadda musulmi ya kamata ya ji tsoron shirka a babi na baya mun ji kuma falalar tauhidi da abin da yake kankarewa na zunubai a babin da ya gabace shi to sai biyo baya da babin da ke magana kan kira zuwa ga tauhidi tunda dai ka san falalar shi ka san irin yadda yake kankara zunubi ka san yadda Allah ke ɗaukaka mai shi ka san yadda kishiyar shi wato shirka take halakar da al'umma kuma bayan Allah suke neman tsari daga gare ta to wajibin ka kai kira zuwa ga tauhidi wanda kira zuwa ga tauhidi gargadi ne daga kishiye shi wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace musu lalle wannan shine tafarki na da nike kira zuwa ga Allah akan shi ala basiratin akan ilimi na basira ala basira akan ilimi na basira wanda shine a'la maratibul ilmi kamar yanda imamu ibn al-qayyim ya ambata cikin madarijus salikin basira ita ce a'la madarik aw maratib na al-ilm wanda yake da ilmi ilimi na basira akan abu ma'ana ya san shi qishrahu wa lubbahu ya san bawon shi da bargon shi so don haka ina kira zuwa ga basira ga rashin ayar nan ya ce al'aya ko suratu yusuf ayat 108 ana wa man ittaba'ani Allah ya karasa ka ce musu ina wannan shine tafarki na da nake kira zuwa ga Allah akan shi ala basiratin a bisa ga ilimi ana wa man ittaba'ani da ni da wanda ya bi ni ana dukkan mu muna kira zuwa ga ainihin wato ilimi muna kira zuwa ga Allah bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba kamar yadda ibnu jaririn ya ɗauki wannan fassara ina fata an gane ibnu jarir yana cewa ya kulu ta'ala zikrahu li nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam قل يا محمد هذه الدعوة التي أنا أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون آلهة دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة على بصيرة بذلك ويقين وعلم ويقين علم مني أنه ويقين علم مني له أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين يقول أنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني جامع البيان في تأويل القرآن جزء نشاشدة صفحة تدريبية تسعين دا da haka ala basira ma'ana da ni da wanda suka bi ni ahli sunna kenan to muna kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne ala basiratin akan ilimi da basira da'awa kanta mun santa ko mun san me muke kira zuwa gare shi ba da'awa ta yan tabligh ba ce da'awa ce da ake a bisa ilimi al'allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa ai ana wa atba'i ala basira da ni da waɗanda suka bi ni muna kan basira wato sai ya zamanto ana wa man ittaba'ani wa man ittaba'ani ma'tufun ni ala ala basirati ana hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ina kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة لسنا على جهل من أتكين إلمي دسنا الدين wannan fassara kenan sai ce wa qila wa man ittaba'ani atafun 'ala al-marfu'i bi ad'u ay ana ad'u ila Allah 'ala basira wa man ittaba'ani kadhalika yad'u ila Allah 'ala basira fassara ibnu jarir sai ce wa 'ala al-qawlani dukan an dauki fassara biyu فالآية تدل أنه أتباع أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة مبيا من زن الله صلى الله عليه وسلم آية تنانوني أكن تواسوني وند سكي كان إلمي وند سكي كرا زواج ألا أبس بصيرة فمن ليس منهم فليس من أتباعه وند باية كان أهل البصائر wanda ba shi da ilimi to baya cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maganar na sha faɗin ta wasu ba su fahimta ga ta na ibn al-qayyim duk wanda baya cikin ta- harka ta ilimi da fahimtar addini usuluhu wa furu'u to baya cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutum ya zo ya ce maka ni ahlus sunna ne amma baya zuwa makaranta baya sauraron malamai ahlus sunna ba shi da ilimi to wannan ba ahlus sunna bane dan sunna ba ta tafiya tare da jahilci yana daga cikin a, mizat mumayyazat na, na sunna to ita dole akwai ilimi cikin ta sabanin kowace kalar tafiya tafiyar shi'a zaka iya yin ta babu ilimi tafiyar sufanci zaka iya yi babu ilimi kiristanci zaka iya yi babu duk wata bata zaka iya bin ta ba tare da ilimi amma tafiya ta, ta musulunci khususan tafiya ta sunna to dole sai da ilimi domin wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi daga fi'ilan nan na kira ce kowane kalan aiki ne Allah ya samu dace to don haka ibn al-qayyim sai ya ce faman laysa minhum falaysa min atba'ihi ala falaysa min atba'ihi ala al-haqiqa wal muwafaqa abisa haqiqanin gaskiya baya cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai dace da mabiyan annabi ba wa in kana min atba'ihi ala al-intisabi wad da'wa ko da dai yana cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jingina kan shi da da'awar shi ahlus sunna shi ta kuma da'awa kowa yana iya yi kullun yad'i wasulan bi layla wa layla lam tuqirra lahu bi dhaka to haka ne madarijus salikin juz'i na biyu safa ta 482 Alan ya kawo hadisi daga Abdullahi dan Abbas habrul ummati wa turjumanil qur'ani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman lokacin da ya aika mu'adhu bin jabal sayyidul ulama zuwa kasar yaman a'lamuhum bil halal wal harami mu'adh bin jabal hadisin zama hasan an tattara hanyoyin shi duk da wasu sun yi munaza'a gurin hasana shi mu'adh dan jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi kasar yemen shekara ta goma farkon shekara ta goma ko karshen shekara ta tara an yi saba amma mashuhurin zance farkon shekara ta goma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajjin shi na hijjatul wada kuma mu'azu bai dawo ba sai farkon khilafa ko sai cikin khilafa ta abubakar radiyallahu anhum wa ardahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura bayan mu'adu dan jabal ya tura abu musa al'ashari shi ma a wato ainihin kasar yamma har ya musu wasiya kamar yadda ya zo cikin bukhari 4,341 da kuma da 42 hadisin abu burda dan gidan abu musa al'ashari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu'ad da abu musa da cewa ijtama'a wa tatawa'a ولا تتفرق ويسر ولا تعسر وذكر ولا تنفر tun kun je ku haɗa kanku kar ku rarraba kawunanku ku yi ma junanku biyayya ma'ana kowa ya fahimci ku samu tafahum a tsakaninku ku sauƙaƙa kar ku kori mutane daga ka ku tsananta mawa al'umma ku tunatar da mutane ka ku kore su daga tafarkin Allah to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tura mu'azu dan jabal sai ya fara wato yi mishi taubi'a ya mai shimfiɗa kan gafa inda zan aike ka ga irin muhammad da take a kanka qala lahu sai ce mishi innaka ta'ti qauman min ahli alkitab lalle kai zaka je gurin wasu mutane waɗanda suna daga cikin ahlul kitabi mutanen yamen galibin su a majoratin su ahlul kitab ne yahudu da nasara duk da akwai mushrikul arab a can amma sai dai ahlul kitabi sun fi yawa da haka sai ya kalli janibi na ainihin wato jamhuri haka sai ya ce za ka je gurin wasu mutane waɗanda suke ahlul kitabi ne kaga wannan kamar yana ce mushi ka tanadi a irin kalmomin da za ka yi amfani da su da yadda za ka tattauna da mai ilimi ba haka za ka tattauna da jahili ba jahili ba sai ka wani shiri ba shi ko mai ilimi ko da ba kan gaskiya yake ba yana da shubuhohi da ka sai ce min ahalil kitabi mutane ne daga cikin ahalul kitab ya bayyana mishi halinsu liyata ahaba uhbatahu ya yi tanadi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi to ya kasance farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shahadatu alla ilaha illallah shine shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ya zo da ƙarin wa anni rasulullah da wannan nusa malam bai ambace ta kuma lallai ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga farkon da'awa shine a kira mutane zuwa ga tauhidi shi yasa za ga wasu annabawan ma Allah ta'ala bai ambata mana furu'ul masail da sauran tashri'at da Allah ya aiko shi da ya aiko su da shi zuwa ga mutanen su amma kowane manzo Allah ta'ala ya bayyana mana ya zo da tauhidi ولقد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين da haka duk wani annabi an aika shi da tauhidi da kuma tsoratarwa daga shirka suna da tashri'at ɗinsu yadda suke sallah da yadda suke zakka da mu'amalat da sauransu wasu an ba mu labarin ɓangarori daga ciki wasu kuma ba a ce komai a kai ba amma saboda a muhimmancin tauhidi kowane manzo hatta manzannin da ba ambata mana sunansu ba itlaka mun san cewa an aike su da tauhidi eh wa ma arsalna qablaka min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu duka da ayoyi nan barkatai ire-iren waɗannan ina fata an fahimci wannan su don haka tauhidi shine farko yasa shekul albani yana da risala a tauhidu awwalan ko tauhidi a farko hakan nan a shekh rabi'u shi ma yana da irin wannan da wannan unwani tauhidu awwalan a tauhidu awwalan law kanu ya'lamu farko tauhidi ake fara kira zuwa gare shi amma in ba haka ba za a je neman gira ne a rasa ido ka je koyon sallah ko yadda azumi ko yadda mu'amala amma babu tauhidi duka wannan ba za su yi amfani ba to babu asas to sai ce ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya cikin wata riwaya wadda take cikin bukhari 7372 da kuma abu ya'ala abu ya'ala shi ma ya fitar da ainihin wannan riwaya din ibn manda afwan cikin al'iman din shi 213 imam al-baihaqi cikin al-madkhal ila sunan 235 yazo da lafazin ila an yuwahhidu Allah zuwa ga su kadaita Allah kenan shahadatu an la ilaha illa Allah shine tauhidullah an ce kadaita Allah shine ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ba wai ka yadda akwai Allah ba yau ko kafirai sun yadda akwai Allah ba wai ka yadda Allah shi ke halitta ba eh lallai Allah shi ke halitta amma ba shi ne asalin ma'anar tauhidi ba li'annahu la khusumata fi hadha aslan asali babu khusuma babu wato ainihin gaddama tsakanin musulmai da kafirai akan cewa akwai Allah ko ba Allah akan cewa Allah ke halitta ko wani Allah daga baya ne aka samu kangararru fandararru wanda sun kasa fahimtar da zuciyarsu ma akan cewa babu Allah ɗin sun kasa fahimtar da zuciyarsu akan cewa akwai wani mai halitta koma bayan Allah kawai hawa ce da tsabagen taɗewa amma su da kansu sun san ƙarya suke yi amma hatta mushrikan farko irin su Abu Jahalin sun yarda Allah ta'ala shi ke halitta shi ke azurtawa shi ke raya to haka anan babu wani rikici inda rikici yake wa za a bauta mawa wasu ma ba su ce ka abauta mu Allah ba suna bautar Allah amma sai suka haɗa shi da wasu gumaka daga cikin gumakansu ba wai don gumakan za su kai su aljanna ko za su tsare su daga wuta ba a wai don suna ganin gumakan ma suna da kusanci ga Allah don haka bari su bauta musu don su samu kusanci zuwa ga Allah wato in ka kalli kafircin duk da arne arne ne in ka kalli kafircin mushrikan farko ka auna shi da kafircin yanzu sai ka ce wa'incan kafiran na farko wasu waliyai waliyai ne akan waɗannan na yanzu in aka auna tsakaninsu a can tsakaninsu ma ba tsakaninsu da muminai ba an fahimci wannan ai to don haka a tauhidi shine abin da ake kira zuwa gare shi kuma na kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala a cikin bauta a cikin uluhiyyar shi فإنهم أطاعوك لذلك أو نسخة أطاعوا لك duka dai lafazan hadisin sun zo mabambanta amma sun zo duka da ata'uka lidhalika ata'u laka bidhalika domin ata'a yuti'u yakan yi ta'addi da lam yakan yi ta'addi kuma da kanshi kamar ashkuru ne ashkuru lahu shakarahu man la yashkuru nasa la yashkuru Allah kaga bai ta'addi ba i'malu ala dawud shukra kaga babu ta'addi amma fashkuru lahu fashkuru lahu kaga nan yayi ta'addi da lam zaka shi ma al-ita'a ata'a yuti'u akan ce ata'ahu ko ata'a lahu ata'ahu ko ata'a lahu wa ati'u Allah war rasula kaga nan babu ta'addi da da lam so dan haka zai iya zuwa wato ya halatta a larabci a ce a ta'ahu ko kuma a ta'u lahu fa'inhum a ta'u ka lidhalika ko fa'inhum a ta'u laka bidhalika idan suka yi lidhalika in suka yi maka biyayya akan hakan kowanne daga cikinsu ya furta kalmar shahada ya musulunta to yanzu sai a shiga mataki na gaba an ci jarabawa kenan ta fase za a tafi aji na gaba to fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fa sanar da su cewa lallai Allah ta'ala ya farlanta musu salloli guda biyar wancan gurin wato ainihin ila an yuwahidu Allah akwai wata riwaya ita ma ta Bukhari 1458 ya zama awwalu ma tad'uhum ilayhi ibadatallah bautar Allah zaka kira su zuwa gare ka fa in arafu Allah in sun san Allah sun fahimci waye Ubangiji to sai al intiqali zuwa gaba duka dai kaga ma'rifatullah ita ce tauhidullah tauhidullah wa shahadatu an la ilaha illallah an fahimci wannan sai ce in suka yi ma biyayya zuwa ga haka to ka ba su labari fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim ka ba su labarin cewa lalle Allah ya wajabta musu khamsa salawatin salloli guda biyar fi kulli yaumin wa laila a kowane dare da yini to sallah daga azhar zuwa sallar la'asar fi kulli yaumin wa laila salloli sukan fara daga sallolin yini wadda aka ana farawa da sallar azhar cikin lissafin salloli aka yazo a qur'ani haka yake a sunna a cikin alqur'ani Allah ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr kaga ya fara duluki shams daga sanda rana ta karkata daga lokacin azahar kenan wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at kaga shi ma tarafayin nahar an fara da sallar azahar a fassara mafi inganci to hakan nan ka kalli sallar malaika jibril bayan mi'raji da ya zo yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ya gani a aikace mai limanci an yi hakan haso biyu ko hadisin sahihain kaga shi ma da azahar aka fara to saboda haka salloli na yini da na dare guda biyar sallar azhar zuwa sallar asuba waɗannan su ne sallolin da suke wajibai akan mutum akan musulmi duk wata sallah da ba wannan ba to wannan sallah sunna ce sai dai suna da ainihin tafawuti a gurin ƙarfi kamar witiri wasu suna ganin ma wajibi ne sai dai kauli ne marjuhi zance mafi inganci shi ma sunna ne amma sunna wadda take mai ƙarfi ina fata an fahimci wannan aka dukkanin sauran nafilfili juma'a zaka iya cewa juma'a sai a ce ai juma'a ita ta kwafe a zahar ta kuma sau ɗaya take zuwa a sati idi fa akwai malaman da suka tafi akan idani da sallar khusufi da istisqa'i duka wajibai ne su ma kaga waɗannan a shekara suke zagayowa ana nufin fi kulli yawmin wa laila sallolin da yau in baka yi ba ka shiga uku to waɗannan su ne guda biyar fa inhum ata'uka lidhalika idan sun maka biyayya akan haka fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaka to ka labarta musu cewa lallai Allah ya wajabta musu zakka zakka tana zuwa da sadaka tana zuwa da ma'anar zakka sai sa ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha daga sadaka ya'ni az-zakka to da nan ma da ainihin wato yace ka ba su labarin Allah ya farlanta musu sadaka ya'ni zakka ta'khudhu min aghniyaihim ko tu'khadhu min aghniyaihim wace za a dinga karba daga mawadatansu kaga wannan yana ishara zuwa ga zakka ta ainihin wato a zakata abinda ya shafi dukiya zakata addananir wa darahim da kuma abubuwan da suke tandariju tahtaha kamar zakatul urud urud tijara kayan haja na kasuwanci suna shiga karkashin zakar kuɗi to a nan gurin kamar su yake nufi domin a zakka wannan su suka fi yawa fidda zakka ta dukiya duk da zakka na abinci shi ma zai iya shiga ciki don duk wanda ya noma abin da ya kai a fidda mai zakka ya zama gani ko ba haka ba duk da kaga mu mutanen karkara wasu abubuwan da suke noma baya kaiwa ma nisabi amma haka nan suke fitarwa wasu a bisa rashin sani wasu kuma ihsanan wa takarruma dama ai ko zakar dukiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da zakar dabbobi da ya faɗi a miqdari na kowane bangare sai ya ce babu zakka a kanka in bai kai haka ba illa an tasaddaka sai dai in kayi niyyar sadaka zaka kai mana sun in ka ɗora ma kanka a cikin yar tiredar da kake yi ba kakka ta jaka talatin da ka ajiye kofar gida kaɗan kake sai da su su su a shana ce to duk shekara ni ma zan dinga fuddawa sadaka ce amma ba wajibi ne a kanka ba to da haka sai ya ce ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu wata sadaka wadda tu'khadhu min aghniya'ihim za a dinga karba daga mawadatansu kaga nan ka gabar da zakatul fitr tunda ita hafa kidi ya fitar faturaddu ala fuqara'ihim sai a maida ta zuwa ga talakawansu wannan a mazhaba ta al-Imam Malik da al-Imam Ahmad dukiyar zakka ana iya wato sarrafa ta a sinfi ɗaya daga cikin asnafil as-samaniya ai bangarorin waɗanda ake ba zakka mutum takwas ne nama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil daga bangarori guda takwas amma anan sai ya ce mi faturaddu ala fuqara'ihim daga bai ce faturaddu ala fuqara'ihim wa masakinihim wa wa wa lissafu dukkan su ba sai ce a ba mawa talakawan su to al-imamu malik da imamu shafi'i suna ganin ɗaya daga cikin bangarori guda takwas din nan duk wanda aka ba yayi duk da a cikin mazahib din nasu akwai a ɗan saɓani ko suna ganin fukara in dai akwai fukara to sai dai ko a hada da su da wasunsu ko kuma a ba su su kadai amma ba zai yiwu ga fukara wa tsallake a kai ma ibn sabili ba ba zai yiwu ga fukara wa tsallake a kai ma mu'allafatu qulubihim wasu kuma suna ganin ana iya yin haka wasu na ganin dole sai an raba ma kowane bangare amma sai dai wannan mazaba ce mai tsauri sau da zai iya yiwuwa a shiga wani halin da babu ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin ko ma biyu ko wani abu makamancin haka. an fahimci wannan ai ƙarin bayani zai zo cikin masail insha Allah faturaddu ala fuqara'ihim sai a maida ta ga talakawan su kaga cewa aghniya'ihim fuqara'ihim wannan wasu malamai sun yi a hujja da wannan akan cewa ba daukar ba daukan zakkar wani gari akai wani gari kana nan a gada ka in lokacin fidda zakkar ka yi ka tattara ka tura ta maradi ko ka tura ta zandar ko ka tura ta niyami wasu na ganin ba a yin haka Allahumma sai dai in ya zamanto can ɗin sun fi tsananin bukata ko kuma nan ɗin sun wadata sai a gadas kowa ya wadata abu ne mai kama da mustahil ko ma ma huwa ala Allah bi aziz ai an yi lokacin da mutum zai zo da shanu da raƙuma bakin masallacin juma'a yana cigiyarwa zai karɓi zakai shi lokacin Umar ibn Abdul Aziz an yi haka tunda baitul mali ya haɓaka ya haɓaka ya kai ya biya ma kowa bashi duk wanda ke son aure ya mai aure duk wanda ke da wasu bukatu na yau da gobe duka ya ɗauke mushi to kowa kuma yana sana'ar shi to sai ta kuma ga tsoron Allah ga zuhudu tunda shi ma khalifan zahidi ne to duk mabiyan sai suka zama zahidi to sai ya kai kana neman wa zai amsa zakarka kana hada mutum da Allah yana ture ka yana wucewa duk da ƙarshen duniya za a zo wannan lokaci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi kuma ba zuhudu ne zai sa hakan ba jarabawa ce dukiyar za ta wadata za ta yawa da shi na ƙarshen duniya ba zuhudu ba ne zai sa a ƙi karba ba a ɗauke ta da mahimmanci ba an fahimci wannan ai to don haka a wasu malaman suka ce haka fa inhum ata'uka lidhalika idan suka yi ma biyayya akan haka sun yadda za su bada zakka bayan kalmar shahada sannan sallah sannan zakka fa iyyaka wa kara'ima amwali to ka shedinka da dukiyoyinsu masu daraja ka shaidinka da dukiyoyinsu masu daraja a kun san akwai sa'i da ake aikawa ko su kira shi muzakki wanda shi yake zuwa yayi lissafi musamman na dabba ya ainihin wato fidda haƙƙi na shari'a a je a kai shi lajina ta zakka to mu'azibin jabal a lokacin kamar shine sa'i din shine wanda zai je lokaci yayi ya irga ya dau to sai annabi sallallahu ya ce ka shedinka da dukiyoyin su masu daraja idan ka zo ka ce bari sai ka zabi wato ainihin tinkiya kosasshiya kila ma mai ciki kaga makiyayi ya fi son irin wannan ta ɗauka karka yi haka kamar yadda shi ma wanda zai fitar da zakkan ba zai karya ainihin zaɓi wanda yake ƙasƙantacce ya ce shi zai bada ausaf ake ɗauka matsakaici haka matsakaici daga cikin dabbobin shi ake su ake ɗauka kai zamanto wata nakasassiya ko wata juya ko wata tsohuwa tukub ko shi ma kuma wanda zai ansa kar ya zaɓi wadda tafi maiko wadda tafi girma daga ciki wadda tafi ƙasa an fahimci wannan shi yasa a cikin amfanin gona Allah ta'ala ya ce wala tayammamul khabitha wala tayammamul khabitha tunfiqu minhu walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi hmm? wala tayammamul ya ayat take da hmm. لا لا خبيث بطيب ايوه منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمدوا فيه abinda ko baka shi a ko sai da ma aka zo yi ba za ka yadda ba sai dai in za a sai da ma raba-raba shine illa an tuhumi dufi kakka ce kalar shi ne za ka fitar yayin ba da zaka to kaga kenan shi wanda zai fitar ya ji tsoron Allah shi ma wanda yake wakilin gwamnati da ya zo an sa ya ji tsoron Allah shi sa sai ce wa iyaka wa kara'ima amwali ka shaidinka da dukiyoyinsu masu daraja abinda kaga mutum shi ya kuso ka ce shi za a ɗauka ai hakkin Allah a a karkai haka sai ce wattaqi da'watal mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya takhawwanu mu'azan aw yatazallamu ba yana tawakkuin mu'azu zai zalunce su ba a da yake shi koyarwa na annabi sallallahu alaihi wasallama ta sha bamban da koyarwa kowa wasiyar annabi ta sha bamban da wasiyar kowa an kama danka wasiya iya cikin gidanka ne iya cikin ɗakinka amma annabi sallallahu alaihi wasallama in yi wasiya duniya ce ga baki daya daka akwai mutane da yawa da za su wato ainihin ɗauki wannan muhammad ɗin za a tura su da awa za a tura su kaza to ka tuna da wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mu'azu ɗan jabal daka kai ma sai ka kiyaye ana cewa an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro an tsatsake bakin tsanya kenan to zaka sai ya ce mushi ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi ita ce Allah ya isa ko cuci mutum ya ce ma Allah ya isa yaka ji wani bakin jahilin ya ce yo da bai isa ba zai dan juma da kabiwa baka san girman ta bane shi yasa sai ya ce fa innahu laysa bainaha wa bainal mali hijab domin yanda lamarin yake ba ta da shamaki tsakaninta da Allah in mutum ya ce Allah ya isa in dai cutar shi akai sai Allah ya nuna ya isa ne daga ka kiyayi mutum ka zalunce shi ka hana shi dukiyar shi ko ka zuban mai da jinin shi ko ka zuban mai da mutuncin shi ka nuna mai fin ƙarfi ya ma Allah ya isa wallahi zai bi ka ko da shi mutumin banza ne akwai riwayoyi cikin Ahmad da Tabarani da sauransu wa in kana fajira ko mutumin banza ne wa in kana kafira da ita tana da ɗan rauni sosai ko kafiri ne ka zalunta Allah zai biyo mai haƙƙin shi sai ga mutum ya ci haƙƙin wani an yi magana ce kafirin banza kafirin wofi kai ma musulmin banza musulmin wofi mana me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya cutar da kafirin amana fa ana hajijuhu yawmal qiyamah man aza zimmiyan shi fa ana hajijuhu yawmal qiyamah duk wanda ya cutar da kafirin amana ni zan mai lauya zan mai amoka zan kare shi wancan abin ga zimmi da ranar alkiyama ba a ce zai shiga aljanna ba amma dai a ɗebi zunubin shi a lafta maka kaga akwai matsala to da haka cutarwa da zalunci zunubi ne mai muni sai ya tabbata a cikin hadisin Tirmidhi da Ibn Majah da An-Nasa'i Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Umama al-Bahili Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fi dunya ma'a ma yaddakhiru lahu min al-'iqabi fi al-akhirati min al min al-baghi wa qati'ati ar-rahim babu zunubin da Allah ya fi cancanta Allah ya gaggautar da azaban mai yin shi a duniya tare da narkon azabar da ya mai tanadi a lahira irin zalunci da yanke zumunta duk azzalimi da wanda yake kafi'u rahimin ne ba za a bar shi ba ma wai sai ranar alkiyama tun a duniya sai Allah ya nuna mishi Allah sai ya kaskantar da shi Allah sai ya wulakantar da shi babu shafi yake cewa wa kam qad ra'ayna zaliman mutamarridan yara an-najma tayhan tahta dhilli rikabihi fa amma qalilin وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى وصب عليه الله وصب عليه الله صوت عذابه فكذلك يا إزال تككت هكذا قوة أخرجاه بخاري دا مسلم سكر ويتو وانا حديثي بخاري دبو إيه دليه تسعين دا شدا مسلم حديثي نشاترة أحمد يافتر دا شي دلي بيو دبو بيو دا سبعين دا دا أبو داود دا ترمذي نسائي ابن ماجة دكا سنفتر دا أينهم واتو وانا حديثي الله تعالى يسام داجي يتي ولهما عن سهل بن سعد بخاري دا مسلم سر ويتو دا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وأرضاهما وانا من سنواي سهل كو ya rasu 88 wasu suka ce 91 shine akhiru man mata min as-sahabati bil madina yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yawm khaybar lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fada a yakin khaybar da ya faru shekara ta shekara ta hmm? shida shekara ta bakwai shekara ta bakwai aka yi khaibar shekarar da aka yi sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la u'tiyanna ar-rayata gadan gobe zan bayar da tuta ar-raya ita ce tuta ta yaki khassatan zan bayar da tuta drafu ake cewa ko wanda shugaba yake rikewa ƙa'idi na, na yaki لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله والله gobe suna akwai mu'akkadat ko mu'akkidat guda uku akwai wawun wadda za a kaddara kafin lam akwai lamul qasami akwai nunu tauki wallahi kwarai tabbas gobe zan bayar da tuta ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yana son Allah da manzon shi Allah da manzan shi suna san shi ina yabo yake anan Allah da manzan shi suna san shi laisa al'amra an tuhibba innal amra an tuhabba Allah ya ce yana son ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana son ka shine abin yabo da jinjina gare ka amma dan ka ce kana son Allah ko ka ce kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin na da fuska biyu ta iya yiwuwa hakan ne aikinka kuma shi zai gasgata ta iya yiwuwa ƙarya ne domin ai iddi'a'i na da sauki kowa zai iya faɗa kullun yadda'i wasu lan bi laila wa laila lam tuqirra lahu bi dhaka to Allah ya ce yana san shi yasa sahabbai bai ce Allah ya sun yarda da Allah ba sai da ya ƙara da ni sai ya fara ma da cewa radiyallahu anhu sannan sai ya ce wa radu anhu ai min babi abu لو عطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فهو تقارن درجة Allah zai ba shi nasara tunda an ta zuwa khaibar ba a san wani gari wanda yake da ganuwa mai tsauri irin khaibar ba so da gari ne wanda yake kewaye yake da dabinai ga duwatsu ga kwazazzabai sannan kuma sun yi wasu kalan katanga na karfe sun kewaye garin da shi shiga shi zai yi wahala kuma gashi sun ɓoye a khaibar suna haɗa kai da ainihin mushrikai da sauran yahudawan madina suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wakaru sharrin sharrin ne ba za a bar shi ba dole sai an tarwatsa shi ana so a zauna lafiya to dan haka an je an kai hari ba a ci nasara ba an kai an dawo ba a ci nasara an kai an abun ya shi an an dau kwanaki ana shan wahala to da ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake masahabbai albushiri gobe insha Allahu za a zo ƙarshen wannan matsala amma waye sababi wani mutum ne wanda yana son Allah da manzon shi Allah da manzon shi suna son shi Allah zai ba mu nasara a hannun shi cikin ikon Allah fabatan nasu ya dukuna lailatahu daka mutane suka kwana suna ainihin wato hasashe cikin wannan daren nasu suna ta tofa albarkacin bakin su wanda ya ce ba mamaki wane ne wanda ya ce Allah ya sa ni ne ce kai ya za a baka wallahi ni ya kamata ai an gane a karan abokanai dole ana abu haka ko ba wanda ya yi bacci aka ce ba ta ya fa'alu kaza ma'ana ya kwana yana yin wannan abin bai yi bacci ba daga tsawon dare ba ba su rinsa ba ba wai dan dan san shugabanci ba shi sai Ibn Umar yace ban taba sha'awar shugabanci ba sai wannan rana ba wai dan shugabancin ba saboda yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma saboda za a samu nasara a huta daga halin da musulmai suke ciki na ainihin wato tarkon da waɗancan yahudawa suke samu su wanda yahudawa na ainihin wato banu annabir su ne suke garin khaibar yahudawa na banu nadir daman su banu kainuka allah halaka su ya dukansu dukansu allah ya halaka su banu nadir su ne annabi ya kora su suka koma khaibar da suka warware alkawari sai banu quraiza da suke gefen madina su ne karshen wanda suka warware alkawari kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yaƙe su ya kora su daga ainihin madina sa'ad bin mu'ad shi hukunci a kansu a shekarar gwalalo shekarar khandak na'am a gurguje lokaci ya tafi ko ayyuhum yu'taha suna ta hasashen waye kamata waye za a ba ita falamma asbahu yayin da suka waye gari gada wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha sai suka suka yi sammako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama inda mu'askar din yake kowanne yana fatan a ce shi za a ba ita ba sai ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallama eh alƙawarin nan yau ne ko ya rasulullah kowa na sha'awar a bashi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib ba fa ya guda fa qila sai aka ce huwa yashtaki ainihi ai yana fama da idanuwan shi ali bai da lafiya Allah ya bashi lafiya ma'ana dai ayi a wuce gurin a zabi wani fa arsalu ilaihi sai suka aika a kira shi arsalu zai iya yiwu ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika amma sai aka bashi damiri na jama'a litta'zim annabi sai ya aika a kira shi a riwayar salama ibn al-akwa shine ya je ya jawo shi ainihin wato ya zo da shi wato cikin muslim kenan cikin bukhari kuma yace sai ga ali ibn abi talib ba mu yi tsammanin shi ba domin asali ba a fito ma khaibar din da shi ba yana fama da ciwon ido haka yace sai daga baya sai na ali yace ana atakhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni annabi ya fita yaki ban je ba yace sai ya taso haka nan ba shi da lafiyan ya taho ana cikin tattaunawa annabi ya ce ina sayyiduna ali an ce kwatsam sai ga sayyiduna ali sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadha ali ai ga ali a wacce riwayar ta bukhari kenan amma riwayar muslim ta salama ibn al-akwa ya ce shi ya jawo shi ya mai jagora kenan da suka hango shi shi ya je ya kamo shi ya iso da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa utiya bihi sai aka zo da shi fa basaqa fi ainihi annabi yayi tofi a idanuwan shi fa da'a wa da'a lahu kuma ya mai addu'a wawun mun san bata fa'idantar da tarkibi ta yayi wa addu'a ya fara yi sannan ya tofa ta iwa tofin ya fara yi sannan ya yi addu'ar duk wanda ya yi dai shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama fabara aka allam ya bihi wa zaun sai idan ya warke kai ka ce babu wata lalura da ke tattare da shi to kaga tabibul atibba'i kenan likita ne na likitan likitoci shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tabibul aqli wal jasad ya warkar da zuciyarka kuma ya warkar da ainihin wato jikinka cikin ikon Allah kuma nan take ba wani aje a ta shan magani biyu da safe biyu da rana biyu da marice hankalin kana ta tashi ɗaci kana tashin zuciya kawai tofi ya yi shi kenan ido ya warke daga mu'jiza fa'atahu raya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta fa qala sai ya ce mishi unfuz ala rislika ka tafi a tsanakenka ka tafi a bi sannu sannunka hatta tanzila bi sahatihim har sai ka dira a farfajiyarsu kar ka tsaya ko ina sai cikin kasar Khaibar din kar ka shiga kar ba wani zancen a tsaya manjani ka tsaya kawai ka je ka fasa kofar ka shiga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kuma a wata riwaya ce kar ka waigo kar ka sake ka waiwayo bayan ka kawai ka tafi har ka isa gari har yayi gaba sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan me zan kira su bai waigo ba inda wata riwaya ta zo to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma du'uhum ila al-islam sannan ka kira su zuwa ga musulunci duk da sun cutar da musulmi sun kashe al'umma amma ba cewa kai da ka je ka yake su ba ka fara kiran su zuwa ga musulunci in sun musulunta shikenan daga musulunci ba zubar da jini ya zo da shi ba farko a musulunta ne in ba a musuluntan ba amma wata wato ainihin wasu ruwayoyin ko wasu hadisan wasu nusus din a ba da jizya in an ki ba da jizya ne sai a yaki mutum to amma su waɗannan da yake alƙawari suka karya shi wanda ya karya alƙawari shi fambiz alaihim ala sawa fambiz ilaihim ala sawa an fahimci wannan ai wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi kuma ka ba su labarin abin da ya wajaba a kansu na haƙƙin Allah da ke cikin musuluncin kaga bayan tauhidi har da sauran ta shari'at kenan fawallahi domin na rantse da Allah la'an ya hadiya Allah bika rajulan wahida a ce Allah ya shiryi mutum ɗaya saboda kai khairun laka min humrin na'am ya fiye maka alheri fiye da tarin jajayen raƙuma hum da yi mamimin sukun kaga ce humur ce humur jami'in himar kenan fa yawa kaga humrun na'am jakunan gida zai zama amma humrun na'am shine jajayen raƙuma an na'am bi fatihin nun shi kuma an ni'am jam'in ni'ima amma an na'am a dabbobin ni'ima musamman raƙumi an fahimci wannan ko wanda jajayen raƙuma a wancan lokacin shine an fasu malil arab mafi tsada mafi darajar dukiyar larabawa shine kamar a ce octorods ɗinsu ko jiragen ruwa ma da ɗaukan kaya na yanzu kaga kana da manya-manyan motoci tireloli na ɗaukan kaya ka samu arziki wanda kuma umran na'am ana iya fassara shi da ainihin wato garke a ce raƙumi ɗari manya kuma jajaye majiya ƙarfi da lafiya da gar to ka shiryatar da mutum ɗaya ya shirya saboda kai kaga bai ce la an tahadi ba sai ce la an yahdi Allahu bika kaga ana nufin hidaya ta tawfiqi ba ta irshadi ba ya zama mutum ya shirya saboda kai kaga Allah ya maida ka sababi amma shiryan na hannun Allah naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan shari'a za ta iya ɗaukan shari'a ta daga balal zuwa rashad ma'ana musulmi ne mutumin banza sanadiyar ka ya zama mutumin kirki ya tuba ko ko sai in kafiri ne sannan ya musulunta shekul uthaymin ya ce siyakin da yana nuna in kafiri ne sau da ai kasar da za a tura shi kauman min ahalin kitabin an fahimci wannan ai amma rahmar Allah mai faɗi ce ta iya yiwuwa wani na shan taba sanadiyyar nasihar da kamai ya daina sanadiyyar ta Allah ya baka wannan daraja kuma al-Imam an-Nawawi yace duk wani misalin da zaka ji an bada na lahira ko na aljanna da wani abu na duniya kawai dan a fahimtar da kai ne ka gane hankalinka ya dauka amma in ba haka ba zarra daya ta ainihin wato aljanna ta fi duniya bi asali ta fi dukkanin duniyar ma gabaki daya Allah ta'ala ya samu dace ala ya ce ya dukuna ai ya huduna alkhaudu shi ne kowa na tofa albarkacin bakin shi su ji waye za a ba mawa tuta al'imamu ainihin attabari abu dauda bayalisi da al'imamul bai haka cikin dala'ilun nubuwa sun ruwaito hadisi daga alibin abu talib ya ce wannan idan nashi tun daga ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta sai ya ce فما رمت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية بنقارا فما دا ciwon ido ba ban ƙara yin ko ciwon kai ba tun ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani cutar sai dai isnadin shi akwai ummu Musa wadda take sariya ce ta sayyiduna Ali sadaka shi ce amma makbula ce tabi'a ce ta cikin tabaqatu thalitha imamu dara kutani ya ce hadisin ta mustaqim ne ko kuma ana amfani da riwaya ta gurin itibar kai shi kuma wato alhaitami ya ce hadisin ta mustaqim ne so hadisin la'alla a iya hassana shi wato da wannan ma'ana ne amma kuma akwai shawahid din shi za a iya karfafa shi da su na cewa har akwai ruwayan da suka zo cewa har baya ma iya tuna idan dama ne ko na hagu ne ya rashin lafiya saboda wannan tofi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mushi nan take ya warke kuma warkewa ta har abada Allah ta'ala ya sa mu dace to za mu tashi masail sauran bayanai sai su fito a cikin insha Allah